الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين daidai ga watan rabi'ul thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da 1438 daga makka zuwa madina kuma shi ne ya yi daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai domin ci gaba da darasi da muke gabatarwa a wannan masallaci a ƙarƙashin wannan cibiya ta ummul mu'minina aisha radiyallahu anha da ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano da muke karanta littafin al'imanu biliyomil akhir wallafar Dr. Muhammad Ali As-Salladi kuma wannan shine darasinmu na tara a darasin da ya gabata mun karasa ayoyin da malam ya kawo inda yake bayani game da kafirai yanda suke burin a jinkirta musu a ɗan ƙara ba su dama a ƙara musu lokaci koyaya domin su dawo su gyara abin da suka ɓata domin su yi aiki tukuru amma a dukkanin ayoyin da muka karanta satin da ya gabata babu wata aya da take nuna cewa an amsa musu abin da suke nema na a dawo da su duniya domin su kyautata ayyuka domin su yi sadaka domin su yi ayyuka na alkhairi domin ayat suratul munafiqun inda Allah ta'ala ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin Allah ya ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha haka cikin suratul ibrahim Allah ta'ala ya ce wa anzirin nas yawma ya'tihimul azab فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل الله تعالى يتي أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال سورة الأعراب الله تعالى يتي يوم يأتي تأويل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل آية أينهم وتوجكين سورة السجدة الله يقول ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أتكين سورة الأنعام الله تعالى يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون السورة الشورى ما دي الله يتي وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل suratu ghafir Allah ya ce qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil a cikin suratu fatir Allah ya ce wa hum yastarikhuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الله يجي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أما فذوقوا فما للظالمين من نصير dan haka wato waɗanda suka lalatar da rayuwarsu ba a kan bin dokokin Allah maɗaukakin sarki ba da waɗanda suka zamanto sun kishiyanci imani a rayuwarsu sun kishiyanci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun kishiyanci kyawawan ayyuka to suna neman a dawo da su duniya a ɗan ƙara musu lokaci ko da bai da tsawo a wurare daban-daban Allah ta'ala ya ce lokaci ya riga ya kure it's too late to cry sun nemi haka lokacin da aka zo karɓar ransu za su nemi haka lokacin da za su tashi daga cikin kabari za su sake tambayar haka ko za su samu wannan damar lokacin da za a bujuro da su gaban ubangiji subhanahu wataala kai ba su fitar da tsammani ba suna tunanin kamar ko roƙonsu da addu'arsu za ta karɓo har lokacin da aka bujirar da su za a sa su a cikin wuta suna roƙon Allah ta'ala ya yi musu afuwa ya sake mai da su duniya domin su kyautata ayyuka haka suna cikin wutar ma fi gamarati azabil jahim amma duk lokacin da wuta ta yi wuta azaba ta yi azaba tashin hankalin da suke ciki a cikin wutan ma suna neman a dai sake jinkirta musu a ɗan ɗaga musu ƙafa a dawo da su za su gyara za su yi dukkan abubuwan da ake kiransu zuwa ga yinsa wanda da suka yi ainihin wato buris suka ƙiji suka kuma ƙin yin wato abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya umarci ko ya turo manzanninsa lokaci-lokaci suka dinga zuwa da wa'annan sakonni amma mutane suka kiji wannan hikimar irin waɗannan karatutukan dan yanzu duk wanda Allah ta'ala ya sa yana da sauran numfashi to yana da dama ka duba wa'annan fa wani fa ko sakan ɗaya in za a bashi yana so a lokacin yanzu Allah ta'ala ya taimake ka rayuwarka ta yi tsawo shi yasa kamar da zamu karanta wato game da mutuwa tunda yau akan ta zamu tashi wato ita kanta tana da hikima daga cikin hikimar aka ce shi mumini daga cikin hikimomin mutuwa hutu ce a wajensa sai malamai suka ce to shi kansa kafirin hutu ne domin in aka jinkirta masa ba karɓaransa ba to wannan jinkirin ba sake nausa zai sake yi cikin kafirci laifuffukan ne za su ƙaru wanda ƙaruwarsu kuma na ƙara masa azaba kaga shi ma a kashe shi ya fi mai hutu ina fata an gane da haka kenan wannan yana nuna mana cewa mu da Allah ta'ala ya sa muke da sauran numfashi lalle mu amfani da lokutan mu yanda ya kamata mu yi kyawawan ayyuka tun kafin wannan lokuta da muke ta karantawa ainihin wato su zo mana al-mabahathu ath-thani qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ad-doktor sallabi yace al-mabahathu ath-thani bahati na biyu al-maut wato bahatin malan na biyu a cikin wannan littafi shine akan mutuwa ya ce innal hayata ayatun min ayatillah haƙiƙa rayuwa aya ce daga cikin ayoyin Allah falmautu kazalika ayatun ukhra haka ita ma mutuwar wata aya ce ta cikin ayoyin Allah tudaddul haya wanda ita kuma mutuwa take kishiyantar rayuwa kamar ma'ana kenan a raye mutuwa sai ta zama kishiyar rayuwa kamar yadda rayuwa ita ce kishiyar mutuwa to yadda kake ganin rayuwar aya ce cikin ayoyi da suke nuna akwai Allah subhanahu wataala suke nuna buwaya da iko da ƙarfi na Allah subhanahu wataala haka ita ma mutuwar aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma kishiya ce ta ita rayuwa walakin na hala ta killo an ajaba sai dai ita kanta mutuwar ba ta gaza rayuwar ba wajen abin mamaki in ka kalli rayuwa akwai abubuwan mamaki masu ɗimbin yawa a ciki to ita ma mutuwar in ka kalle ta a hannu guda akwai abubuwan mamakai da yawa a cikinta hasali ma abubuwan mamaki da suke cikin mutuwa ba su gaza irin abubuwan mamaki da suke cikin rayuwa ba ma'ana in ka kalli rayuwa akwai abubuwan mamaki haka ita ma mutuwa akwai abu mamaki a cikinta qala ta'ala ubangiji ta'ala yace kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah ta'ala yace kaifa takfuruna billah ta yaya kuke kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum amwatan bayan kun kasance da matattu fa ahyaakum ya rayar da ku thumma yumitukum sannan ya sake kashe ku thumma yuhyikum sannan ya sake rayar da ku thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi ake mai da ku ta yaya za ku kafircewa ubangijin da ya fi karfin ku ta kowace irin fuska ya samar da ku daga babu kuma kuna raye kuna jin daɗin rayuwar kuna so ku more kuna so ku miƙe kafa ya murkushe rayuwar taku ya karɓi rawukanku kuma ba yanda kuka iya bayan abubuwa da kuka yi wanda suna nan an yi recording sannan kuma zai sake rayar da ku kaga shine daidai da ayar da muka karanta qalu rabbana amatta nathnatayn wa ahyayta nathnatayn fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil to kaga nan Allah ta'ala ya sake cewa ya samar da mu daga babu hal ata ala al insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura akwai wani zamani da ya taba zucewa dan adam lokacin babu dan adam bai zama wani abu da ake ambatansa babu shi kwata-kwata shi yasa lokacin kaga kenan yana nuna maka dan adam yana da lokacin da Allah ya samar da shi shi yasa wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ila akhir al aya kaga ya nuna annabi adam shine farkon dan adam shi ma aka samar da shi da babu shi Allah ta'ala ya samar da shi haka mu ma babu mu Allah ta'ala ya samar da mu da haka kenan wa kuntum amwatan ya kuke kafircewa ubangijin da kuntum amwatan kun kasance babu ku sam fa ahayakum ya samar da ku daga babu thumma yumitukum sannan kuma yana da ƙarfi da buwaya ta sake kashe ku ku sake komawa babu bayan da kaga kenan babu ku ya samar da ku kuma mai cikakken iko ne akan ya sake rasar da ku ku sake komawa asalinku bayan ya rasar da ku sun mai yukuyikum sannan Allah ta'ala ce sannan zai sake raya ko rayuwa kuma ta dindindin rayuwar ko dai ta zama maka mai daɗi ko ta zama mata tashin hankali ita ce wadda za a yi wadda take babu ta. ko dai mutum ya zama cikin sa'ada ko ya zama cikin shakawa Allah ya kiyaye sun mai ilaihi turja'un Allah ya ce sannan zuwa gare shi duk gaba ɗayan ake mai da wattafakkur fi hadhihi al-aya malam yace tintintini akan wannan aya tafakkurun fi khalqin min khalqillah to idan mutum yana tafakkuri yana tunani akan wannan ayar ya kalle ta da idan basira ya juya ta ya fahimce ta ya nemi tafsiran da malamai suka yi akan ta to idan yayi tunani tafakkurun fi khalqin min khalqillah za ta sanya masa tunani cikin halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wataala wa ajaibuhu da abubuwan mamakai na Allah subhanahu wataala adala ala azimi kudratillah wanda abubuwan mamaki da suke nuna karfin ainihin wato iko na Allah wa ajibu amrihi da abubuwan mamaki na al'amarin ubangiji subhanahu wataala yace inna inna litadhakkuril maut atharun kabir lalle a cikin tunanin mutuwa akwai tasiri mai girma fi islahin nufus wajen gyaruwar zukata ba abin da daga cikin abin da ke taimakawa wajen gyaruwar zukata shine tuna mutuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akthiru dhikra hazimil lazzat ku yawaita tuna mai rugurguza jin dadi mai rusa jin dadi da wargaza shi sahabbai suka ce menene wannan abin yace al-maut mutuwa كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة yace na hana ku ziyartar makabarta da saboda abubuwa da suke faruwa na rashin karatu da shirka da abubuwa na bautar kaburbura fazuruha amma yanzu tunda an waye an samu karatu tauhidi ya shiga cikin jama'a ku je ku kai ziyara makabarta domin ko ba komai to zakirukum al-akhirah zuwa makabarta zai tuna muku lahira in in ka je can sai ka kwanta kayanka duk irin bushewar zuciyar mutum ya shiga makabarta sai ya sai ya firgita kowanne irin mutane suna nan a kwanta a ciki nagartattun mutane suna nan ba adadi suna nan duk gaba dai Allah ta'ala ya girba rayuwarsu suna cikin ƙasa a kwance haka mutanen banza ana su ma suna nan da yawa Allah madaukakin sarki duk gaba ɗayan su ma ya girba rayuwarsu mala yake cewa inna litadhakkuril maut lalle tunanin mutuwa atharun kabir yana da tasiri mai girma fi islahin nufus wajen gyaruwar zukata wa tahzibiha da kuma tarbiyyantar da zukata zalika abinda yasa haka annan nufusa tu'athiru dunya domin ɗabi'ar rai rawuka suna fifita rayuwar duniya wa malazzatiha da abubuwan jin daɗi na duniya rai tana son wannan shi yasa Allah ta'ala ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa ku dai ga kunan kagan kunan kuna fifita rayuwar duniya alhalin kuma wal akhiratu khairun wa abqa rayuwar lahira ita tafi alkhairi kuma ita ce wadda take da tabbas ita ce wanzajiya malai yake cewa wata duma'u kuma zukata suna kwadayi fil baqa'il madid a cikin wanzuwa wanzuwa mai kakkiya mai tsawo fi hadhihi alhaya a cikin wannan rayuwar duk rai yana son ya dade a duniya duk mai rai in ka tambaye shi daga cikin burinsa kamar wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana nan cikin riyadu salihin dinka har dan akwati aka zana wato in ka kalli wannan taswirar da aka zana a cikin riyadu salihin a karkashin wannan hadisin haka dan adam yake mutuwa ba burinsa ne yake cika ba dan haka duk dan adam za ka ga abin da yake ma barazana abubuwa guda biyu ne kuma ba su da magani tsufa da mutuwa ba yanda za a yi in Allah bai karɓi ranka ba zai ka tsufa kuma sai ka mutu kuma su wayannan ba su da wani magani dole sai an tsufa dole sai an mutu wa tadma'u fil baqa'il madid kuma rai tana da kwadayi fil baqa a cikin wanzuwa a wannan duniyar al madid kuma wanzuwa mai tsawo kowa yana son a ce ya yi shekara ɗari da wani abu shekara kaza shekara kaza waƙad ta hafu ila zunubi wal ma'asi kuma haƙiƙa ran nan ta hafu takan zame ila zunub ta fada zuwa aikata zunubai wal ma'asi da sako waƙad ta ƙasuru kuma haƙiƙa ran nan takan taƙaitu fi ɗa'at wajen ayyukan ɗa'a ga dogon buri ga san a daɗe a duniya kuma ɗabi'arta tana son saɓawa Allah kuma ɗabi'ar rai ba ta cika ba da haƙoƙin ɗa'a ga Allah cika ko ba haga akwai tasgaro akwai tawaya a ciki fa'iza kanal mautu da'iman alabalin abd idan mutuwa ta kasance ko da yaushe tana nan a zuciyar bawa baya mantawa da ita yana yawan tunawa da ita time to time za ta faɗo masa ya tuno da ita fa innahu yusgiru dunya fi ainihi hakika zai kankanta duniya a idanuwansa ko yasguru dunya fi ainihi duniya za ta zama yar kankanuwa a idansa zai daina daukan duniya da kimar da yake daukata da shi da wa yaj'aluhu yas'a fi islahi nafsihi kuma wannan tunanin mutuwar zai sa shi ya dinga kai kawo ya dinga fafutuka fi islahi nafsihi wajen ya zai ya gyara zuciyarsa wa taqawimil muwaj min amri da kuma kokarin miƙar da abin da ya karkace daga cikin al'amuransa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace aktiru dhikra hadhimil lazzat ku yawaita baya yin yawa tunanin mutuwa baya yawa a kullun a ce ko da yaushe kana yawan tunanin mutuwa baya yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akthiru dhikra hazim al-ladhat ku yawaita tuna mai rusa jin dadi al-maut ita ce mutuwa fa innahu domin yanda al'amarin yake lam yadhkuruhu fi dhiqin min al'aish illa wasi'ahu wasa'ahu alai lam yadhkuruhu bawa ba zai cina mutuwa ba fi dhiqin min al'aish lokacin da yake cikin kuncin rayuwa illa wasa'ahu alai sai wannan tunanin mutuwa ya yalwata masa wannan kuncin lokacin da kake ganin kana cikin wani kunci na rayuwa don ka tuna mutuwa ta fi wannan kuncin kunci to da ka tuna mutuwa tana gaban ka kuma sai ka ga wannan kuncin ashe yalwa ne sai ka ga wannan kuncin da kake ciki ashe yalwa ne wala zakarahu fi sa'atin sanan ita dabi'an mutuwa kenan idan kana cikin kunci ka tuna ta sai ta yalwata ma sai ga au duniyar ma haka take gara ma ka kyautata ka ba Allah kila ka samu yalwar a lahira sannan ita ɗabi'ar ta ita tuna mutuwa wala zakarahu bawa bai tuna ta ba fi sa'atin lokacin da yake cikin wadata da yalwa da kuɗi illa bayyaqaha sai ta kuntace rayuwa lalle ga kuɗi lalle ga motoci lalle ga gidaje ba wata rana fa mutum mutuwa ne shikenan ba hawa mota shikenan za a fitar da shi kila ma in mutum ya mutu a ɗakin sama in mutuwar dare ya ma kila ba zai kwana da kila garejin mota ma zai kwana amma wanka yana cikin makara a ce ya kwana a garejin mota sa so in mutum yana tuna ta kuma sai ya ga sai ya ga wannan yalwan kuma ta zama kunci saboda ba yalwa ba ce wadda za ta dawoma to wannan shi sai ga cewa wadatar da mutum yalwar da yake ciki kuma ta zama kunci sannan lokacin da kuma mutum yake cikin kuncin in ya tuna ta kuma sai tunawar sai ya zama masa yalwa domin ga kunci yana ciki da ya tuno cewa fa ai kuncin nan ba mai dorewa bane akwai ma mutuwa to sai ja shiri mai sauki ne qala al ulama malamai suka ce tadhakkurul maut yurdi'u anil ma'asi tuna mutuwa yana kwabar mutane da tsawatar da su anil ma'asi ga barin saban Allah wa yulinul qalbal qasi tuna mutuwa yana lausasa zuciya busasshiya wa yuzhibul farha bid dunya tuna mutuwa yana tafiyar da farin ciki da duniya wa yuhawwinul masa'ib tuna mutuwa yana sauƙaƙe wa mutum musibin da yake cikinsu. Wa ƙalal ulama, malamai suka ce, Laisa lil ƙulubi an min ziyaratul kubur, babu abin da ya fi wa zuciya amfani sama da ziyartar makabarta. Laisa lil ƙulubi an babu wani abu da ya fi amfani ga zukata min ziyaratul kuburi sama da ziyartar kaburbura. Wa khasa idan kanar ƙasiya musamman in zuciyar ta zama ke ƙasashiya busasshiya to me ita ya dinga ziyartar makabarta fa'ala ashabiha an yu'alijuha bi thalathati umur wa'anda zuciyarsu ba busasshiya ce ke ƙasasshiyar zuciya gare su to wajibi ne su magance wannan bushewar zuciya da al'amura guda uku ahaduha al'amari na farko al'iƙla'u amma hi alai bi huduri majalis al'ilmi bilwa والتذكير والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين فإن ذلك مما يلين القلوب ما لينك cewa abu na farko idan mutum ya ji zuciyarsa tana da bushewa zuciyarsa tana da kekashewa to abu na farko al'iƙilawo amma hiya alai ya yi ƙoƙarin cire kansa ya yi ƙoƙarin cire zuciyar amma hiya alaihi a kan matsayin da take kansa to ya zai ya cire zuciyarsa daga ƙeƙashewa sai ce bi huduri majalisar ilimi ya dinga halartar majalisar ilimi ya dinga zuwa irin wa'annan da ya ji lasifika ana ƙalar lahu ƙalar rasul ya kai jikinsa gurin bilwa'azi ta hanyar yi masa wa'azi wattadkir da tunatar da shi wattakwif da tsoratar da shi wattargib da kwadaitar da shi wa akhbaris salihin zai ji labaran salihan bayi fa inna zalika mimma yulinul qulub wannan yana daga abin da ke sa zuciya ta yi taushi da haka in wani ya tambaye ka ya ce zuciyarsa ba yana fama da ƙeƙashewar zuciya shawara ta farko da za ka ba shi ka ce ya dinga zuwa majalisan ilimi ya dinga zuwa inda ake tafsirin alkur'ani ya dinga zuwa inda ake karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dinga zuwa gurin da ake muhadara a dauki wata gaba yi wa mutane wa'azi akai wannan za ka ga mutum yana samun saiti afani al'amari na biyu zikril maut tuna mutuwa fa yukthiru min zikri hadhimil lazzat ya yawaita tuna hadhimil lazzati mai ruguza jin dadi wa mufarriqul jama'at mai tarwatsa jama'a to sai ga ana dauke daidai kawai sai ga an daukewa ne can sai ga an daukewa ne can sai ga an daukewa ne mutane da wajen su su kaza da a gidansu su kaza ne baba su su kaza ta haife su da yan ajin su su kaza ne haka suka taso da wani da wani da wani sai a daukewa ne sai a dauke wancan sai a dauke duk ta tarwatsa mutane mufarriqul jama'at ita ce mutuwa mai tarwatsa taron jama'a mutuwa ce wa muyattimul banin wal banat mai mai da yara marayu maza da mata ita ce mutuwa yanzu nan mace sai ta shiga ta kaba ta zama gauruwa saboda mutuwa yanzu nan ƴaƴa za a zo su zama marayu saboda mutuwa to dan haka daga cikin abin da ke maganin bushewar zuciya da ke kashewar tattalin mutuwa domin tuna mutuwar ga irin tasirin da yake samarwa. Asali, al'amari na uku, mushahadatul muhtadarin ka dinga halartar gurin wanda ransa ya zo gargara za a tsara ransa. Ko a asibiti ko a gida aka ce gawa na can an fi da rai mutuwa zai. lokacin da yake cikin wannan yanayin na ihtibar zarar rai ka je ka tsaya a gabansa ka dinga kallonsa fa inna an-nazara ila al-mayyit mala yace domin kallon mamaci wa mushahadati wato sakaratihi da kallon irin magagin da yake ciki na mutuwa wa naza'atihi da zararran ko fusgarran da ake yi masa wata ammuli suratihi ba'da mamatihi ka kuma kalli su taswirarsa bayan ya mutu bakinsa sai ya rufe in kuda miliyan zai zo ya shiga ba zai iya rufe ba idansa sai an dawo an rufe hannun yanda ya aje shi dinnan sai dai kun daga kuma yanzu nan kuke magana ko jiya kuke magana ko shekaran jiya ko satin da ya wuce kun haɗu kun yi magana da shi shine yake kai kawo shine yayi kaza shi yayi kaza yanzu kuma ka gan shi nan komai sai an masa an masa tsarki an mawanka duk yana kwanci sallan ma ranar ba sai dai a sashi a gabas a yi masa sallah Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ya ce ka kalli suran mamaci mimma ya ƙaƙa'o anin nufusi lazzatiha wannan yana daga cikin abin da ke datsewa rai jin daɗinta wayu ɗarridu anil ƙulubi masarratiha yana daga abin da ke fatattakar farin ciki daga zukata wayam sahul ajifan minan naum yana daga abin da ke shafe wa idanu bacci mutum bacci yake ji da an cewa na yaran sai ka ji ya wasaki wal abdan minan raha mutuwa tana daga abin da ke yankewa jiki hutu wa ya ba'athu anil amal tana daga cikin abin da ke zaburar da mutum alal amal akan ya tashi ya aiki wa yazid yana daga abin da ke ƙara wa mutum fil jihad wajen ya ƙara ƙwazo da dagewa wa ta'ab yayi gajiya likis wajen bin Allah subhanahu wata'ala wa dhukira anil hasan al basri an ambaci wannan magana an jingina ta zuwa ga tabi'in nan Hassanul Basri annahu dakhala ala maridin ya'udu wata rana Hassanul Basri ya shiga wajen wani mara lafiya domin ya duba shi fa wajadahu fi sakaratil maut sai ya same shi cikin maye na mutuwa yana cikin magagin mutuwa fa nazara ila karbi ya kalli irin tashin hankali da bakin cikin da wannan bawan Allah yake ciki wa shiddati ma nazala bihi da kuma irin tsananin da yake sauka a gare shi faraja'a ila ahli sai ga Hassan al-Basri ya koma gida wajen iyalinsa bi ghairi launin alladhi kharaja bihi ba da launin da ya fita da shi ba ya fita ana sai ka dawo Allah ya kiyaye Allah ya tsare ana ana magana ta soyayya ana magana ta kaza da farin ciki yana yi wa yara adabo su ma suna mai adabo iyalan ya fita da murna da farin ciki da sakakkiyar fuska bi ghairi launin alladhi kharaja bihi min indihim sai gashi ya dawo ba da launin da ya fita daga gidansa ba da farko faqalu lahu yana shigowa suka ce at-ta'am yarhamukumullah kace akramaka Allah ga abinci at-ta'am yarhamukumullah faqala ya ahla Hassan al-Basri yace ya ku iyalaina alaikum bi ta'amikum ku rike abincin ku wa sharabikum abun shan nan naku ku dauke shi bana bukata fa wallahi Hassan al-Basri yace na rantse da Allah ra'aitu musri'an ko musra'an la azalu a'malu lahu hatta alqa yace wajen mutuwa na gani wajen mutuwa na je ko kace musri'an naga wanda yake halin mutuwa wato wanda yake zai mutu ko musra'an wanda yanzu an kada shi yanzu gashi a kwanci zararransa za a yi shi na gani don haka la azalu a'malu ba zan gushe ba zan dinga yin aiki tukuru lahu saboda wannan abin da na gani dan na san yana zuwa kaina hatta alqahu har zuwa lokacin da zan hadu da shi dan da ba kai ne ba kai wato shi yake zuwa ya riske ka qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku qala abu darda abu darda radiyallahu anhu yace man akthara al-maut qalla farhu duk wanda ya yawaita tuna mutuwa za ga farin cikin sa ya karanta man akthara al-maut wanda duk yake yawaita tuna mutuwa qalla farhu farin cikin sa zai karanta wa qalla hasadu hasada sama za ta karanta in yana da cutar hasada to ya dinga tuna mutuwa inda yana da cutar hasada to ya dinga yawaita mutuwa domin duk wanda yake yawaita tuna mutuwa kalla hasadu hasada sama za ta yi ƙasa qala sha'ir wani mawaki yana cewa mashainaha khutan kutibat alaina waman kutibat alaihi khutan mashaha wa arzaqun lana mutafarriqatun faman lam ta'tihi minna ataha ومن كتبت منيته بعرض فليس يموت في أرض سواها wannan abiyat din malam lokacin da muke karanta mukaddima ya kawo su yace mashaina ha taku muke tayi kudan na taku zuwa ga mutuwa ko mashaina ha takun dai muke ta takawa kudan shi ma taku ne mashaina ha kudan kutibat alaina taku ne dai gashi nan muna tun takun da aka rubuta mana zami a duniya adadin takun da za ka yi shi ma an ƙididdige shi don ka san ta ko'ina kawai a kwana kake kawai maganinka ka ba Allah amma duk wata hanya ba maɓulla ba ce ko a ina kake a kewaye kake kawai kana tsakiya takun da za ka yi daga makaranta daga masallaci daga kasuwa daga gurin aiki daga kaza duk takun da za ka yi an riga rubuta ma takun da za ka yi wa man kutiba da alaihi khudan wanda ku duk aka rubuta masa adadin takun mashaha to sai fa ya taka gurin duk da zaka je a duniya har da rubuta zaka je guri kaza zaka taka guri kaza zaka je guri kaza zaka taka guri kaza wa arzaqul lana mutafarriqatun yace ga kuma arziki lana da Allah ta'ala ya rubuta mana mutafarriqatun daban-daban wani an masa arzikin karatu wani arzikin kuɗi wani arzikin mulki wani arzikin lafiya wani arzikin yaya wani arziki gashi nan dai nau'o'in arziki mutafarrikatun daban-daban faman lam ta'tihi minna faman lam ta'tihi wanda bata zo masa ba minna daga cikin mu ataha shi zai je mata ko dai kana zaune arzikin ya zo ya same ka ko kuma kana dan tashi da ka tafi sai ka tarar da arzikin a can amma lama budda sai ka sai ka hadu da arzikin da Allah ya rubuta ma adadin abincin da zaka ci adadin ruwan da zaka sha adadin rigar da zaka saka komai arziki ne an riga rubuta kowa nasa ko arzikin ya zo ya same ka ko kai kaje ka tarar da shi ka same shi wa man kutibat maniyatuhu bi ardin yace duk wanda aka rubuta mutuwarsa a wata ƙasa Allah ya rubuta a gari kaza ko a unguwa kaza ko a ƙasa kaza zai mutu falaysa yamutu fi ardin siwaha ba yanda za a yi ya mutu a wata ƙasa da ba wannan ba ka karanta kissar matashin nan da aka ce ya zo fadar annabi Sulaiman kuna da labarin shi kuma ashe lokacin bai sani ba ajalinsa ya riga ya zo mutuwa zai a ranar bai sani don haka mala'ikan zararrai an gaya masa cewa wannan matashin a ranar za a karɓi ransa kuma lokacin ya yi ya zo sai tare da shi a fada annabi suleiman yake ta kallonsa matashin nan sai tsarku sai ya samu annabi suleiman ya ce wai wancan na ga ya zo ba wancan yana ta zuba mun ido yana ta kallo na waye shi sai ce masa malakul mauti ne ya ce na'am ya ce malakul mauti ya ce to akwai matsala da Allah so nake tunda Allah ta'ala ya hore ma aljanu qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an takuma min maqamik وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك mutun da kana da irin wa'annan so nake a dauke na kai ni kasa mai nisa aka dauke shi aka kai shi ko India ko ta kasa mai nisa shi mamakin da mala'ikan mutuwa yake ta yi a India aka ce zai karɓi wannan yaron ya gayya ya gan shi a nan wajen Annabi Sulaiman shi ne kallon da yake yi to ya al'amari yake ya san dai Allah ta'ala ya gaya masa ga gurin da wannan lokacin wannan matashi ya yi kuma ga ƙasar da za a ɗauki ransa amma kuma ga shi ya zo ya gan shi a wata ƙasa ba wannan ƙasar ashe ɗauke shi da aka yi a kashe inda aka ce a karɓo ransa ya tafi kaga wa man kutibat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha duk wanda aka rubuta masa mutuwa a wata ƙasa babu yanda za a yi ya mutu a wata ƙasa ba wannan ƙasar ba. Wa ƙwala sha'ir, ba ita wace ne. Wa ƙwala sha'ir, wani mawaƙin shi ma ya ce, wa iza wullita ƙauman lailatin فاعلم بأنك بعدها مسؤول وإذا أملت وإذا حملت إلى القبور جنازة وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول يكتا وإذا وليت قوما idan aka dora maka shugabancin mutane lailatan ko da na dare ɗaya ne tak aka ce kai ne shugaban wannan mutanen mutum biyu ne mutum biyar ne mutum goma ne mutum ɗari ne mutum dubu ne a local government ne a gaba ɗaya garin ko ƙasar ko kaza wato duk wanda Allah ta'ala ya jibuntar da shi ya ba shi shugabancin kauman wasu mutane laila ko da na dare ɗaya ne fa'alam ya ce ka sani bi annaka ba'daha mas'ulun bayan wannan shugabancin da kai musu sai an tambaye ka duk wannan ko kawai neman mulkin da ake sai an tambaye ka mutum biyu ne to interview da za a yi maka ranar tashin alkiyama tambayar da za a yi ma na mutum biyu wa idza hamalta ila alquburi janazatan idan ka dauki gawar wani zuwa makabarta fa alam ka sani bi annaka ba'daha mahmulun bayan ka dauke shi kai ma za a dauke ka ka rubuta wannan ka aji kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmudu duk wanda haifarsa aka yi a duniyar nan duk yanda ya yi tsawon rai komai lafiyarsa wata rana sai kaga an ɗauko shi haka ka'ida take Allah ya bamu dacewa wa qala akhar wani mawakin shi kuma yace habid dunya tusaqu ilayka afwa alaysa masiru dhaka ila intiqali wama dunyaka illa mithla fai'in adallaka thumma adana bizawali yake ta habid dunya ka kaddara wannan duniyar tusaqu ilayka afwan tana baka abin da ya samu a karka damu in ka dubu daya aka turo maka Allah ta'ala ya turo ma account ɗinka shikenan ka gode wa Allah gobe aka turo 500 shikenan habib duniya ka kaddara duniyar nan tusaku ilaika afwa kullun tana baka abin da ka samu alaysa masiraka masiru zaka ila intikali ashe masiru zaka waccan tafiya taka bata zama ila intikali zuwa turuwa ba ma'ana wannan tafiyar da kake ta yi a duniya akwai ran da za a cire ka daga wannan tafiyar kuma a mai da kai zuwa lahira wa ma duniyaka wannan duniyar taka da kake kallanta ake ta kashe-kashe a kai ake ta tsafi a kai ake ta saba wa Allah maɗaukakin sarki a kanta wa ma duniyaka wannan duniyar taka ba ta zamo ba illa mithla fai'in ba ce kamar inuwa take hali duniya wa ma fiha jami'an siwa billin ya zulu ma'an nahari haka mai zuri yake cewa shin wannan duniya ya ce halin duniya wa mafi ha jami'an duniyan nan da duk abin da ka gani a cikinta gaba ɗaya siwa zillin ya zulu ma'an da hari gaba ɗaya ba ta wuce kamar wato zillin inuwa ya zulu ma'an da hari wanda da rana ta zo kuma sai ga ta janye ba an fahimta da haka haka duniyan nan take sai malaiki ta wa ma duniya ka wannan duniyar taka ba ta zama ba illa mithla fai'in face kamar inuwa take azallaka inuwa za ta zo ta yi maka inuwa thumma adana bizawali sannan za ta sanar da kai cewa fa ita za ta tafi wato lokacin da inuwa take janyewa kaman ta gaya ma ne ji ne baka ba lokaci na fa yayi janyewa zai yasa kana zaune kawai sai ga rana ka kuma yanzu a cikin rana kake inuwa ta janye to yanda kaga inuwa haka duniya take kana cikin rayuwa lokacin yayi kamar yadda inuwa ta janye haka za a janye ka mala yace awwalan alhikmatu min almaut wannan kamar shimfiɗa ce malam yayi mana game da ainihin almaut to sai yace a karkashin wannan bahasi na biyu sai yace awwalan abu na farko alhikmatu min almaut hikimar da take cikin mutuwa yanzu kuma a mutu kuma akwai hikima a cikinta lalle Allah madaukakin sarki baya abu ba hikima lalle mutuwan nan da kaga an wani ya mutu wance ta mutu ana ta wannan mutuwar akwai hikima a ciki innal mauta lalle mutuwa marhalatun wata marhala ce yamurru biha al-insan da mutun yake wucewa ta wannan marhala din wa manzilatun wani matsayi ne yariduha da mutum yake gangarawa zuwa wannan matsayin wa haqiqatun kuma mutuwan nan haqiqa ce la yatakhabbaha da mutum ba zai iya take ta ba a ce bai mutu ba ya take shi ya wuce mutuwa babu wa ka'san wani kofi ne ya tajarra'aha da sai ya kwankwade shi ita mutuwar kaman wani abu ne a kofi wanda wajibi ne kowa sai ya kwankwada wa manhalan mashaya ce yustaqa min ko yustaqa ko yastaqi min ma manhalan mashaya ce yastaqi min da mutum yake kokarin shan ruwa daga wannan mashayar fa min hikamil maut yana daga cikin hikimomin mutuwa na farko fil mauti a cikin mutuwa tatajalla kamalu qudratillahi al-khalisa cikakkiyar kudurar Allah madaukakin sarki tana bayyana al-khalisa tatacciyar kudura subhanahu ta Allah subhanahu wata'ala tana bayyana a cikin mutuwa wa azimu hikmatihi da kuma hikiman nan tasa mai girma fi tasrifil aqwar khal aqwar khalq wajen tasrifi sarrafa aqwar zamani na al khalq halitta wa qad khalaqakum atwara dan haka fi tasrifi aqwar al khalq wajen sarrafa ubangiji madaukakin sarki shine yake da tasrifi sarrafawa da gudanar da aqwar al khalq mataki mataki da zamani zamani lokaci lokaci na halitta وهو الذي أنشأ هذا الإنسان من العدم ko min adamin shi Allah madaukakin sarki shi ya kaji wannan mutum da kake kallon sa min adamin daga babu thumma awjadahu dawran ba'da dawri sannan ya samar da shi mataki bayan mataki nutfatan thumma alaqatan thumma mudghatan thumma kasawna al'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin wa khalqan ba'da khalqin halitta bayan halitta shi kansa dukan maniyin halitta ne shi ma girkide ya zama gudan jinin halitta ne ya zama tsoka halitta ne hatta sara basharan sawiya har mutum ya zama mutum daidaitacce yasma'u yana ji wa yubsiru yana gani wa yaqilu yana hankalta wa yatakallam yana magana wa yataharraku yana motsi wa yusalimu yana maslaha da zaman lafiya wa yukhasimu yana rigima wa yatazawaju yana aure wa yatanasalu yana haihuwa ya'ishu ala ardillahi yana rayuwa a ban kasa ta Allah wa yanalu min rizqillahi yana samu daga arzikin Allah thumma ba'da zalika kulla sannan bayan wannan gabaki daya yumituhu Allah madaukakin sarki yumitahu ayyumita Allah ta'ala ubangiji ta'ala kuma zai kashe shi za a waye gari bayan Allah ta'ala ya karbi ransa ya mutu fala ya akul za ga ba zai ci ba wala yashrab ba dama sha wala yasma'u ba ji wala yubsiru baya gani wala ya'qilu baya hankaltar komai wala yataharrak ko motsi baya yi fa yazulu ba'da baqa'in zai zo ya gushe bayan da wanzaje ne akwai shi wa yafna zai kare ba'da wujudin bayan da an samar da shi wa kullu zalika duk waɗannan abubuwan bi tasrifin lahi da tasrifin Allah sarrafawar Allah wa qudratihi da ikonsa wa balighi hikmatihi da kuma makurar hikimar Allah madaukakin sarki fi khalqil umuril mukhtalifa cikin halittar al'amura mabambanta wal ahwalul mutadadda da kuma halaye su ma daban-daban qala ta'ala Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Falaula in kuntum gaira madini, tarji'una ha in kuntum sadiqin. Falaula in kuntum gaira madini. To me yasa, dan me yasa in kun kasance ku ba abubuwan da za a yi wa sakamako ba ne, kun ce ku ba za ku mutu ba, ba za a yi muku sakamako ba. To ga ɗan uwanku nan zai mutu, gashi nan an zara ransa tarji'una ha ku dawo da ran nasa in kuntum sadiqin. kuna sansa gashi a cikinku gashi kaza kaza kaza Allah madaukakin sarki zai turo mala'iku su zo su zara ransa su bakku da shi kuma ku isa ku dawo da ran nasu ba Allah ce falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin tadammanat al-ayatani taqriran wa tawbiha waɗannan ayoyi guda biyu sun kunshi kwankwasa wa tawbiha da zargi wastidlalan da kuma hujja ko dalili ala usulul iman akan asalin imani min wujudil khaliq na samuwar mai halitta subhanahu wata'ala shine Allah wa kamalu qudratihi da kuma cikakkiyar kudura ta Allah madaukakin sarki dan in yazo karbar ran ba wanda yake sai hana karbar wa nufudu mashi'atihi da kuma zartuwar ganin damar Allah Allah ya ga damar abu ya zartu kawai sai ya zartu wa rububiyyati da kuma rububiyar Allah subhanahu wata'ala wa tasarrufuhu fi arwahi ibadihi da kuma yanda Allah ta'ala yake da cikakken tasarrufi a cikin rawukan bayansa ya shi ya halitta kuma ya sanya wa kowa shekarun da zai yi sai dai in ya ga dama ya ƙara wani rai ya ƙara wani tsawon kwana kamar yadda in ya ga dama zai iya rage wani tsawon kwana yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu da haka Allah ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu abubuwa da mutum yana yi zai tsawon rai a duniya wani abu da wani abu sadar da zumunci da me bin iyaye ba ka san ka mutu to ga maganin mutuwa ba wai ba za ka mutu ba sai dai za ka yi tsawon rai lalle iyayen nan karka yi wasa kuma duk inda yan uwanka suke ka dinga sadar da zumunci ka sadar da kafa ka sadar da waya ka sadar da aljihu duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake sadar da zumunci wanda yake so a tsawaita masa rai a kuma yalwata arzikinsa to ya sadar da zumunci kaga wanda baya son ransa ya tsawo kuma shikenan ya yanke zumunci mafhumul mukhalafa kenan ko wa tasarrufuhu fi arwahi ibadihi da kuma yanda Allah madaukakin sarki ke da cikakken tasarrufi a cikin rawukan bayinsa haythu la yaqdiruna ala tasarrufi fihi ta yanda su bayin ba su da ikon yin tasarrufi fihi a cikin ainihin wato rawukan nasu bi shay'in da komai ba wanda yi zai ce shi sai ya ga dama sai lokacin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama zai mutu wa anna arwahahum kuma hakika rawukan bayin gaba daya biyadihi suna hannun Allah wa yuzhibu biha idha sha'a ya tafiyar da rawukan idan ya ga dama wa yaruddaha ilaihim idha sha'a ya kuma dawo musu da ran in ya ga dama wa yukhalli abdanuhum minha taratan jikinsu ko wa yukhalli abdanahum minha taratan ya cire wannan ran daga cikinsu wani lokaci wa ya jima'u bainaha wa bainahum taratan wani lokaci ya hada ran daga gangan jikin wani lokaci duk Allah madaukakin sarki yana da ikon yin haka mun ji hikimar Allah ta farko game da mutuwa ma'ana daga cikin hikimomin mutuwa shine dan Allah madaukakin sarki ya nuna yafi karfin kowa wato mutuwa tana nuna kasaitaccen mulkin Allah kuma tana nuna cikakken iko na Allah maɗaukakin sarki. Isa ya ce, Fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha wala ya khafu uku ba ha. Yanzu duk wanda zai kisa sai an yi mitin sai an buya wani guri sai an yi kaza sai an yi kaza Allah ta'ala zai turo mala'iku da safe ko da rana ko da daddare a cikin mutane kake kai kake kawai su tsari naka. kuma Allah ya ce baya tsoron me zai je dawo Allah ya samu dace hikima ta biyu inna Allah ta'ala khalaqal mauta wal haya Allah ya halacci rayuwa da mutuwa ibtila'an li ibadi saboda ya jarabci bayansa wa ikhtiyaran lahum da kuma gwaji gare su liya'lam dan Allah madaukakin sarki ya san man yuqi'ahu mimman ya'sihi waye zai masa da'a waye zai saba masa qala subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da hikima daga cikin hikimar mutuwa da rayuwar da mutuwa Allah ta'ala ce ya halicce su ne dan jaraba yanzu kenan duk gaba ɗaya halittar nan da aka yi muna ɗakin jaraba muke wani jarabawa ta kyau ya samu ya samu A wani ya samu B wani ya samu C wani ya samu D wani ya samu F lafiya dan haka Allah madaukakin sarki yace ya halicci mutuwa da rayuwa ibtila'an kawai saboda ba ibtila'i waqtiyaran lahum da kuma jaraba su da gwada su dan Allah ta'ala ya liyamizallahu al-khabitha min al-tayyib Allah ya ga waye zai bi shi waye kuma zai kangare masa Allah ta'ala ya ce alladhi khalaqal mauta wal haya shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa liyabluwakum dan ya jarabce ku ayyukum wane ne a cikin ku ahsanu amala zai fi kyautata aiki waye zai tsaya yi kyakkyawan aiki wa huwa al-aziz kuma Allah madaukakin sarki al-azizu ne wato mabuwayi al-gafur kuma mai yawan gafara hikimar mutuwa ta uku lam yakhluqillahu al-bashara fi dunya in ka kalli yanayin sinadarin halittar ɗan adam Allah bai halicci ɗan adam ba a duniyan nan ala khilqatin qabilatin lidawam bisa ga yanayin halittar da take karɓar dawama tun filazal dama a wato sinadaran da aka kera ɗan adam da su ba masu dawama ba ne masu wa'adi ne da haka kenan lam yakhluqillahu al-bashara Allah bai halicci mutum ba fi duniya a wannan duniyar wato halittar da aka yi wadda take ta dawama ita ce ta lahira ɗan aljanna da Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a kaza kaza wa in to wannan halitta ce khilqa ce da Allah ta'ala ya yi wannan halittar liddawa amma ta wannan duniyar wannan halittar da aka yi ta wannan duniyar dama ba ta karɓar dawama lam yakhluqillahu al-bashara fi dunya ala khilqatin Allah bai halicci ɗan adam ba a dai wannan duniyar da muke ciki ala khilqatin bisa ga halitta qabilatin lidawam da za a ce halitta ce mai karɓar dawama bal ja'alahum khala'ifa fil ard Allah ya sanya su su zama kalifofi mamaya a ban kasa wayannan su zo su tafi wasu su maye gurbin su wayannan su wuce wayannan su maye gurbin su wayannan su wuce wayannan su maye gurbin su kila nan da shekara 100 ko 200 da suka wuce ba mu san su waye suka yi wannan rayuwa a nan gurbin yanzu mu mun zama khala'if mun zama mamayan mu mamayan su to mu ma nan da wasu shekaru zaka zo ka tarar duk ire-iren mu babu mu ma wasu sun maye gurbin yakhlufu ba'dhum ba'dha da sashin su za su dinga maye gurbin sashi falau a baƙahun to da an ce tun halittar farko duk an wanzar da su ba wanda ke mutuwa lafatatil maslaha to da maslaha ma ta kubuce da ba samu maslaha ba wal hikmatu fi ja'alihim khala'iq kuma da ba a sami hikimar da take karkashin mai da su su zama khalifofi ba su zama mamaya yanzu da za a ce duk tun annabi adam kowa yana nan rayuwa kana ganin za ta daɗi yanzu mu ka ɗauke mu 'yan Najeriya mu miliyan ɗari da wani abu an ce mun har yanzu mu ma gashi an ce saboda mun yawa ba mu jin daɗi to ka kaddara tun annabi Adam ba a karɓaran kowa ba duk ana kila da yanzu wani kan bishiya yake kwana ma ya samu kan bishiyar mu wallahi da rumfarka ta kasuwa ba kai bane a ciki na ainihin shine a ciki aw law damat li ghayrika lama wasalat ilayka da wannan abubuwan sun dawwama ga waninka da ba su iso wajenka ba da mulkin da kudin da ilimin duk da a ce na asali suna nan kai ma da duk da ba su zo kanka ba law damat li ghayrika lama wasalat ilayk in mulkin ne da ya dawwama ga waninka to da kai ma yanzu farar hula ne ba kai bane akai ashe yanzu da ka zama gwamna ko ka zama ciyaman ko ka zama kaza ko ka zama kaza wani ne ya kau ka zo haka kai ma za ka yi haƙuri ka kawo wani yanzu shi ne khala'ib ɗin za a gaji yawanci kakanni su tafi iyaye su maye gurbinsu iyaye su tafi yaya su maye gurbinsu haka ake ta tafiya hikima ta hudu filmauti ni'amun azima malam ce kai hatta a cikin mutuwa fa akwai ni'ima babba sai dai wani zai ce kai ko mutuwa akwai ni'ima a cikin mutuwa to sai mu ji mai malam zai kawo don mu gane akwai hikimar akwai ni'imar yace fil mauti a cikin mutuwan nan ni'amun akwai ni'imomi ba ma wai ni'ima guda ɗaya ba ni'imomi kuma karka ɗauka ƙanana yace azima ni'imomin ma manya manya la ta ta'atta lin nas illa bi wanda wannan ni'imomin ba za su taɓa zo wa mutane ba sai da mutuwa ba yanda za yi wannan ni'imomin su zo ya mutu to kuma ana rayu su kuma ba su zo ba falawlal maut yace kai ba fa dan mutuwa ba ba dan mutuwa ba lama hana alahumul aish da rayuwarsu ba ta yi daɗi ba wala taba fi hadhihi al-ard kuma da ba a ji daɗin zama ba a wannan duniyar wala wasi'athumul arzak da arziki bai yalwace su ba wala daqat alaihimul masakin da gidajen su sun musu kada wal mudun da burane duk da sun cika garuruwa duk gaba daya wal aswaq da kasuwanni sun cika ba guri wa durukat yace kai hanyoyi ma sun yi wa mutane kada ka duba wannan yanzu abin da yasa kake samun titi haka felle da gudu ba duk an dauke wasu abin da yasa yanzu ka samu rumfanka ta kasuwa wasu ne aka dauke su ba sa abin da yasa ka samu aikin gwamnati wasu ne ba sa nan sun mutu abin da yasa ka samu mata wasu ne suka mutu abin da yasa duk abubuwan nan za ka ga wasu ne aka dauke su shi za ka yi ka samu na fata an gane hikima ta biyar almautu yukhallisul mu'min lokacin ya awa ɗaya kai ta yadda minti ɗaya insha Allah sai mu tsaya dan mun ce zamu dinga karatun awa ɗaya ko kuma gurguje bari mu je faniyan din al-maut yukhallisu al-mu'min min nakadi hadhihi al-haya wato mutuwa tana tsarkake mumini daga wahalar wannan rayuwa allati hushiyat bil gusas wadda rayuwar da an cika ta da gurbata wa huffat bil makari an kewaye ta da abubuwan ki wal alamil batinati wal zahira cike take da abubuwa masu radadi da zafi na zahiri da na boye to an tsarkake muminin ya mutu ila na'imin zuwa ga wata ni'ima layan fadu da bata karewa wa ƙurratu ainin zuwa ga wani sanyin ido da farin ciki da latan katsu baya yankewa wa sa'adatin zuwa ga wani arziki latan tahi da baya cikewa fi zilalin wafira cikin wata irin inuwa mai yalwa wa basatinin munika da wasu irin gonaki masu banƙai wa jannatin da'ima da aljannatai dawwamammu ma'akiyaratin rufaƙa tare da mafiya alkhairin abokai wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina na'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin to kaga ba dan mutuwa ba ba za ka hadu da waɗannan ba shi mumini fatan sa kenan ya je hadu da wayancan dan haka ya huta da waɗannan wahalhalu da bakin ciki da takeici irin na duniya wa adiyabil asfiya da tatattun masoya an abid darda radiyallahu anhu kana yaqul an karbo daga abid darda Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa ma min mu'minin babu wani mu'mini illa wal mautu khairul lahu face mutuwa alheri ce gare shi wa ma min kafirin babu wani kafiri illa wal mautu khairul lahu face shi ma mutuwarsa alheri ne gare shi yace wa man lam wa man lam yusaddiqni wanda bai gaskata ni ba akan wannan fa inna Allah ya kulu to ya koma Allah madaukakin sarki yana cewa ma inda Allah khairu lil abrar abinda ke wajen Allah madaukakin sarki shi yafi alkhairi lil abrar amma ga mutanen kirki su bar wannan duniyar su koma abinda Allah ya musu tanadi fi ma ainul ainul ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basharin kaf to abinda Allah ya tanadar wa mumine a wajensa ya fi abinda duk suke tunani a wannan duniya da haka kaga kenan su alshe mumini shi mutuwar alkhairi ce gare shi wa yaqul ubangiji ta'ala yace wala yahsabanna alladhina kafaru waɗanda suka kafurta kasu taba tsammanin annama numli lahum mun jinkirta musu mun yi musu talala mun basu wannan barin da muke musu mu kyale mutum ka ganshi gashi kafiri kuma gashi yayi shekaru da yawa a duniya khairul li anfusihim kar su taba tsammanin wannan alkhairi ne ga kawunan su innama numli lahum Allah ya ce muna jinkirta musu muna musu talala ne liyazdadu isma dan su ƙara zunubi kun fahimci fikihun abu darda ko yace liyazdadu isma Allah yace za su dinga ganin kan mutum ga za ga an cewa ne ya dade bai mutu ba yanzu wancan na wancan na na abin nan wancan yahudan can da sai kwanan nan ya mutu wancan na isra'ila sharon kaga a wannan jinyar ma sau ya daɗe yana wannan jinyar ita kanta wajen shekara nawa to saboda haka za ka cewa Allah madaukakin sarki su kafirai jinkirin da ake musu za su dauka cewa wannan wani jinkirin alheri ne gare su Allah ta'ala ya ce innama numli lahum liyazdadu isma mun jinkirta musu mun kara musu tsawon rai dan su kara laifuffukan zunuban su karu karshe Allah ya ce walahum azabun muhin suna da azaba ta wulakanci abu na shida bil mauti tasilun nafsi ila al yaqin da mutuwa ne rai take kaiwa zuwa ga yaƙini wata ta'arrafu ala haqiqatiha kuma take sanin haƙiƙaninta min haythu innaha makhluqatun li khaliqin subhana ta yanda rai za ta san cewa wato ita abar halitta ce ga wani mahalicci shine Allah subhanahu wata'ala wa annaha makhluqatun li gaya kuma haƙiƙa ita an halicce ta ne zuwa ga wani wata gaya wani lokaci da in ya kure shi kenan shine karshen ta to waɗannan kaɗan kenan daga cikin abin da malam ya kawo mana na hikimomin mutuwa da haka in ka zauna ka da ka karanci waɗannan abubuwa guda shida za ga lalle ashe ita kanta mutuwar akwai hikima a cikin ta to Allah madaukakin sarki ya sa mutuwa ta zama hutu gare mu Allah madaukakin sarki ya na'am shi kafiri a'a cewa aka yi shi ma mutuwar alkhairi ce gare shi abinda yasa ta zama alkhairi gare shi yanzu in yi tsawon rai ai a cikin kafirci zai tsawon rai cikin laifuka waɗanda Allah baya so zai yi tsawon rai to kuma wannan laifukan da yake ƙarawa kaga suna ƙara masa sharri to shine Allah ta'ala yake cewa wala ya hasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayru li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma mun musu jinkiri ne dan su ƙara laifi akan laifin da suke yi karshe walahum azabun muhim kaga kenan ashe mutum ya taso yana kafircin ba tare da ya dade ba tunda ta a cikin wutan mata daraka kamar yanda su kuma cikin aljanna darajat ne to darakat din ai kaga shi ma gurgudan yanda mutum yayi gurgudan irin matsayin da za a sa shi a cikin wutan to kaga wanda ya taso yana kafirci ko yana laifi bai yi tsawon rai ba sai Allah ya karɓi ransa kaga laifin ya tafi da ce misali yana ba matashi ba sai da ya shekara 70 ko shekara 100 yana kan wannan laifin suna fata an gani ehen azabatu za ta roƙo shi ne shi sa abu darda yake cewa babu wani mumini face mutuwa alheri ce gare shi sai ya kawo ayarwa ma inda lahi khairu lil abrar sai ce kai ba ma wani kafiri face mutuwa alheri ce gare shi shi sa sai ce ya san akwai wanda zai ce kai bai yadda ba sai ce wanda bai gaskata ni ba ya koma sai kawo mana ayoyi ina fata an gane to Allah ya sa mutuwa ta zama alkhairi gare mu ta zama hutu gare mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta wa waɗanda suka rasu cikin aya cikin al'umman musulmi abun marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah kuma ya saka wa wannan malami da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk